بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar wanda yau hudu ne a lissafinmu na najeriya ga watan shida watan jumada al'akhira wanda kuma biyar ne ga wata a lissafin saudi arabia kamar da na faɗa ranar ko kasa azumi ya kusa a wata na shida sannan hijira daga maka zuwa madina shekara 446 wanda kuma daidai da yau na wani ga wata shida ko shida ga watan sha biyu hijirar meladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatun mani littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙo allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na ɗari ɗaya da talatin da hudu a ƙarshen babi na hamsin yau za mu tashi a farkon hadisi na ɗari da talatin da biyar a farkon babi na hamsin da ɗaya cikin kitabu tahara wanda yau kuma shine darasinmu na ashirin muna yi wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ima wa billahi tawfiq wala hawla wala quwwata illa billah tambaya guda ɗaya muke da shi a hannu amma zan amsa shi a cikin karatu insha Allahu malai ce babu nudu'i salasan salasan malam bayan ya kawo babin siffan alalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kawo hadisai da yawa har ma muka ce satin da ya wuce mu tafi karatun a gurguje don mu karisa babin haka ne ko sa ana ta memita sau da duk wani hadisin da yake da wani lafazi da ya sha bamban da dan uwan shi sai ya kawo shi a bisa amana ta tattara dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam to malam zai kawo babuka guda uku wanda ɗaya yana nuna annabi ya alwala sau uku uku ɗaya zai nuna annabi ya alwala sau bibbiyu ɗaya kuma wanki nake nufi kenan wanki uku uku wanki bibbiyu zai kuma kawo babi da ke nuna annabi ya yi wanki sau ɗaya saboda halacci ina fata an gane malam sai buɗe da babin da cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala قال حدثنا مسدد ابن مسرهد wannan idan kuka duba ya kamata ce ma kun rike sunan shi yana cikin malaman abu dawud wanda ya ruwaya da yawa auren su musaddad musaddad musaddad bin musarhad al-imam muslim da imam abu dawud da imam at-tirmidhi da imam an-nasa'i duk sun fidda hadisin shi قال حدثنا abu awana abu awana sunan shi waddah ابن عبد الله يشكري وضاح عن موسى بن أبي عائشة لقى موسى ابن أبي عائشة معلما كتب الستة درسل في الحديث أنا عمرو بن شعيب أنا أبيه عن جده لقى عمرو بن شعيب لقى بابنش لقى كاكنش عمرو بن شعيب صدوق معلما كتب الستة إن بند مسلم درسل في الحديث لبخاري da ashab as-sunan al-arba'a an abihi an jaddihi wannan duk inda ka ga hadisin da aka ce ana amri bin shu'aib an abihi an jaddihi to malamai sun kai kawo sun kai ruwa rana wajen ingancin wannan hadisi ina fata an gane akwai amr akwai shu'aib sai aka ce an abihi an jaddihi daga baban shi daga kakan shi to baban waye ake nufi baban amru ana nufin baban baban amru din ina fata an gane amr daga baban shi sai ce an abihi yana nufin baban baban shi kenan an jaddihi yana nufin kakan baban shi ba shi kakan shi ba yana fata an gane jaddi abihi ina fata an gane sai kama amr bin shu'aib bin muhammad bin abdullahi bin amr bin as ina fata an gane amma abdullahi sahabi ne ɗa ne ga sahabi amr bin as yana cikin abadila kuma na sahabbai masu suna abdullahi abdullahi yana cikin masu ruwayan hadisi kuma da yawa an gane ko shine suke takarar ruwaya shi da abu huraira allah ƙara masa yadda to shi abu huraira bai kware wajen rubutu ba shi kuma abdullahi bin amr bin as ya kware wajen rubutu da annabi ya faɗi hadisi kawai sai je rubuta da annabi ya faɗi magana kawai kullum da littafin shi da kamar jota haka baya rabuwa da shi annabi na faɗa abu kawai zai rubuta har sahabbai suke cewa kai abdullahi ya komai annabi ya faɗa sai ka rubuta annabi fa mutum ne wanda yake ɗan adam yana da ɗabi'a ta bashariya yakan yi magana cikin fushi wani lokaci yakan yi magana cikin farin ciki kila zai faɗi abin da watakila kuskure ne irin na ɗan adam sai je gaya annabi alaihi salatu wassalam ya ce gafa abin da wasu sahabbai suka ce me yasa duk abin da ka faɗa sai na rubuta an ce wani lokaci kana faɗa abu a cikin kuskure lokaci a cikin fushin lokaci ya ce duk abin da ya fita daga harshen nan ka rubuta ba abin da ke fita sai gaskiya an gane ko to a nan sai malamai suka ce abin da suka tattauna gaba ɗaya ga yadda amsan abin yake suka ce in aka ce kamar ka ɗauki wannan hadisin ƙala haddasa musaddadun haddasa na abu awana an musa bin abi aisha ana amr ibn shu'aib to duk hadisin da ya sha zuwa amr bin shu'aib an abihi an jaddihi zuwa ga annabi hadisi ne hasan bai kai martaba na sahihi ba amma kai martaba na hasan hadisai matakai uku ne akwai sahihi akwai hasan akwai da'if an gane ko suka ce wa kullu ma an rutbatil hasani kasur fa huwa da'if wa huwa aksamun kasur duk abin da rutuban shi darajar shi bai kai sahihi ba to shine hadisi hasan ina fata an gane sorry duk abin da yake ya yi ƙasa da darajar sahihi a hasan shine da'ifi to hadisi hasan ana aiki da shi a kowane babi babin aƙida ne ko babin ibada amma ƙarfin shi bai kai hadisi sahihi ba to abin da nake so na ce a nan amr ibn shu'aib ina faɗa ne saboda ɗaliban da ke musamman bibiyan abun na ilimi duk hadisin da aka ce an amri ibn shaib an abihi an jaddihi hadisi ne hasan baya zama wa hadisi da'ifi in ka ji an ce hadisi ne da'if to daga amru ne abin da ya kasa ina fata an gane akwai malaman da suka ce hadisi ne da'if amma rajihin kauli hadisi ne hasan an fahimci wani abin da kyau an abihi shine muhammad an jaddihi kakan shi shine abdullahi bin amr bin as babban sahabi ne malaman kutubu sita da sun fi hadisin shi ya ce anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin allah kaifa tuhuru yaya alwala yake a tuhuru ana nufin aluduwa ana yaya ake alwala fada'a bi ma'in sai annabi sa kawo masa ruwa fi ina'in a cikin ƙwarya fa gasala kafaihi salasan ya wanke hannun shi sau uku tafukan hannun shi kenan sun magasala wajahahu salasan sannan ya wanke fiskan shi sau uku sun magasala zira'ahi salasan ya wanke hannun shi zuwa zira'in hannu nan ma sau uku sun ma masaha bi ra'asihi sannan ya shafi ainihin kunnuwan shi ya shafi kanshi fa adkhala isba'aihi sabbahataini sai ya sanya 'ya'yan yatsun shi na nuni as-sabbaha ka san larabawa kowane yatsa yana da suna ko da hausa fa babu yatsu kawai ga suna an gane ko wannan shine alhinsar wannan albinsar wannan alwusta wannan asababa wannan alibham to kun wani abin mamaki duk wani mutum a duniya sunan wannan yatsan nashi asababa amma banda annabi alaihi abdullu salatu a tammu taslim da ni da kai da kowa da kowane malami da kowane waliyi da kowane shehi da kowane kutubi da kowane gausu sunan yatsan shi sabbaba kowaye ne bai isa ba amma na annabi sunan nashi sabbaha ina fata an gane da ma'anar sabbaba mai yawan zagi da shi ake tsakaci ka zanka shi yasa laraba suka sama da sabbaba an gane ko duk dura ashar da ita ake idan duk wani ma da ita ake ko ba haka ba a zungure hancin mutum ma da ita ne to duk ya kogo shi to annabi duk wannan bai cikin ɗabi'an shi ke sa bata cancanta a kira ta da asabbaba ba ina fata an gane sai dai asabbaha mai yawan tasbihi ina fa'ala wazan fa'ala an gane ko da ita yake tasbihi la ilaha illallah sai ya haka da hannun shi haka wajen tahiya kun fahimci wannan abin da kyau yasa ake kiranta da as-sabbaha to fa adkhala isba'ihi sai ya sanya yatsun shi waɗannan as-sabbaha ta ne masu yawan tasbihi fi udhnayhi cikin kunnuwan shi wa masaha bi ibhamaihi ala zahir udhnayhi sai ya shafi bayan fatun kunnuwan shi da al-ibham manyan yatsun shi wato da ya saka wannan a ciki sai wannan ya sata a baya ina fata an gane da wannan yake shafan ko ina wannan kuma ya shafi baya da ita wabi sabbaha ta yi su waɗannan yatsun na sabbaha da su ya shafi ba tsina uzunaihi cikin kunnuwan shi sun magasalar jilaihi salasan ya wanke kafan shi sau sun makala sai ci haka zalwudu'u wannan shine alwala ko haka alwala take ina fata an gane ka ba shi fassarar da zai dace da hausa haka zalwudu yanda kuka ganayin nan ko yanda ka ganayin nan kai mai tambaya alwudu shine alwala faman zada duk wanda ya kara akan wannan abin da nayi faman zada ala hadha duk wanda ya kara akan wannan abin da nayi auna ƙasa ko ya tauye ko ya rage faqad asa'a haƙiƙa ya muna ladabi ga annabi hakika ya munana ladabi ga annabi alaihissalam dan ya ƙi abin da annabi duk wanda ya ƙara ko ya rage ina fata an gane a sa'a ya munana saboda me ya saba wa sunna wa zalama kuma ya yi zalunci ya zalunci kanshi an gane ko da ka muna ladabin baka zalunci annabi ba kanka ka zalunta ina fata an gane dan shi in ka bishin ba abin da zai karu da shi kai zaka karu kun fahimci wannan abin da kyau to sai a nan ya ce au zalama wa sa'a wa shakku min rawi mai ruwayin shi ko kwanto ko annabi ya ce a sa'a wa zalama ko ya ce zalama wa sa'a ko wannan ne fara zuwa sai wannan ko wannan duk dai abu guda ɗaya ne ko kwanton daga mai ruwaya ne annabi da ya ce a sa'a ya munana wa zalama ya yi zalunci au ko kuma annabi ya ce zalama ya yi zalunci wa sa'a ya munana to kaga ana an ce faman zada duk wanda ya kari yasa addini bai karban kari ina fata an gane bai karban kari ko rage yanda aka ce kai haka za ka yi shi inda aka ce kai uku in kai hudu an samu matsala inda aka ce kai goma kai goma sha ɗaya an samu matsala shi yasa sai malamai suka ce da wannan nema balagan qur'ani cikin suratul ma'ida da Allah na magana game da addinin musulunci aya ta uku tun daga kan hurriban alaikumul maitatu waddamu wal hamul khinziri wa ma uhilla li ghayri bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiyatu ma akala sabu illa ma zakaytum wa ma dhibiha ala nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kalman al kamal da al itimam duk cika abu ne to sai aka ce alayhi akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a yau na cika muku addinin ku na cika muku ni'imata me yasa a wajen addini aka kawo alkamal akamaltu lakum dinakum a wajen ni'ima sai aka ce atmamtu sai malamai suka ce akwai wani balaga da ke cikin nan domin kalman kamal cikan da bai bukatan rage ko ƙari ne amma kuma al-itimam cikan da ke bukatan ai ta ƙara shi to a wajen addini alayhim akamaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ba rigi ba kari duk abin da wani ya kawo sabo ba za a karba ba amma wa atammamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata cikon da ke bukatan kari in ku ƙara ɗa'a da biyayya sai in ƙara muku ni'ima ɗin ina fata an gane kaga balagan qur'ani kenan kowanne cika ne amma cikan kuma daban-daban faman to shine sai ana aka ce asa'a wa zalama ya munana saboda ya saba wa sunna wa zalama ya yi zalunci don ya zalunci kanshi babu wudu'i marrataini babin da ke magana akan alwala sau biyu قال حدثنا محمد بن العلاء شين أبو قريب ina yawan maimaita muku wannan in kana jin kamar musamman cikin jami'in tirmizi za ka ji kala haddathana abu quraibin abu quraibin shine muhammad bin ala malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi kala haddathana zai ya'ani ibn al-hubab zaid dan hubab ya ba mu labari shi ma malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi kala haddathana abdurrahman ibn thawban abdurrahman dan thawban al-arba'a sun fidda hadisin shi sai bukhari cikin adabul mufrad قال حدثنا عبد الله بن فضل الهاشمي ما لمن كتب الستة دسم في الحديث عن الأعرج دق أعرج وأنا أعرج شين عبد الرحمن ابن هرمز عبد الرحمن دان هرمز شين cikakken sunan shi yana cikin manyan ɗaliban Abu Huraira an Abi Huraira daga Abu Huraira Allah ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace annabin rahama tawadda yayi alwala marrataini marrataini sau biyu shi abu hurairu ɗazu da nake magana abdullahi bin amr bin as wanda ya kware wurin rubutu da suke takarar ruwaito hadisi to abu hurairu sai ya fahimci tun da wancan yana rubutu lalle zai tsere mishi shi kawai har da cewa yi to sai je kai wa annabi kuka ga wani in ya ji hadisai yana rubutawa ni kuma ban kware wajen rubutu ba sai annabi masa ya ce je ka ɗauko mayafinka wanda kake rufuwa da shi za ka yi bacci ya kawo ce shimfiɗa shimfiɗa annabi masa addu'a ya ce ka je ka rufu da shi za ka kwanta tun daga rana duk abin da ya haddace ya ji shi bai ta umantawa ba asalin maganin hadda kenan ina fata an gane abu da duk abin da ya ji zai iya dawo maka da shi yadda ka san rakodin haka ya zama ba san ko anan ne ko a nugu na bada labarin mutanen iraki da suka dan jarraba shi da je bakunta a iraq sai da aka yi shekara guda yana garin fa sai aka yi mitin aka zo aka same shi ashe tun da yazo sun rubuta ran ne yazo in ya zo yau ne yau shida ga watan disamba misali hudu ga watan jumada al'akhira da ranar ta dawo daidai shekara ɗaya cif suka zo suka same shi ko suna da tambaya ce menene tambayan ku ka gaya mana tun da ka zo garin nan har zuwa yau a sallan asuba me liman yake karantawa an ce duk abin da ka ji baka mantawa a sallan magariba me yake karantawa haka a sallan isha a cikin azahar da la'asar isha ka taɓa yin badi ko ƙabli an gane ku saboda sun ce ya ce ya duk abin da annabi faɗa ya haddace to ya kamata ya haddace wannan abin ma kuma yana faɗuwa shi kenan a ce ai ƙarya yake wa annabi ya samu kalubale ya ce ba matsala aka zo aka taru ya ce na zo garin nan ran kaza ga watan kaza ba su so gaya mishi ba tun daga nan sai wanda ya kalli wannan ya ce ran da na fara sallah su ba an karanta fatiha da wasa ma zatul buruji misali raka ta biyu fatiha da wasa mai wa tariq duk su ko sun rubuta sun zo da takaddu suka duba haka ne magariba inna anzalnahu da qul lahu isha wadduha da ara'aita lazi haka aka dinga bi kafin aka wata uku duk sun watse kowa tun da ya tsallake sati guda sun san za a kai shekara ina fata an galibi ba shi bane abin mamaki addu'an annabin ne abin mamaki ina fata an gane dan ba yin shi bane ba addu'a ce ta bakin da baya karya ina fata an gane dan gatan Allah to annabi ya arwala marrataini marrataini sau biyu قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد انا عطاء بن يسار قال kana lana ibn abbas abdullahi bin abbas ya ce duk waɗanda suke cikin wannan sanadin hadisin kaf in banda hisham ibn sa'ad na uku a cikin rijalu sanad din sauran su gaba ɗayansu suna cikin kutubu sitta ina fata an gane in banda hisham ibn sa'adin shi da muslim da ashabul arba'a sun ruwaito sai bukhari kuma ta'alikan ba da kala haddasana ba ina fata an gane kala yace kala lana ibn abbas abdullahi dan abbas yace da mu atuhibbuna shin kuna so an uriyakum kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda'u shin kuna so in nuna muku yanda annabi yake alwala suka ce eh wannan kawai zaka kaddara ne ba sai an faɗe shi ba fada'a bi ina'in fihi ma'u yasa aka kawo masa wani ƙwarya da ruwa a ciki faghtarafa qarfatan bi yumna yakan faci ruwan nan kan fata ɗaya da hannun shi na dama fatamagmada wastan shaka ya kurkuren bakin shakan hanci thumma akhadha ukhra fa jama'a bihi ma yadayhi sannan ya rikide hannun ya hada suri ɗaya ya tattara suri ɗaya kenan ya kamfato ruwa da hannaye guda biyu thumma gasala wajahu sannan ya wanke fiskar shi da hannaye guda biyu sun ma'akaza ukura fagasal biha da hulimna sannan ya ɗauki ɗaya hannun kuma ya ebo ruwa hannun hagu kenan ya wanke ainihin hannun dama da shi sun ma'akaza ukura fagasal biha ya da hulisara ɗaya hannun kuma ya wanke hannun dama da shi sun maƙaba da ƙabdatan min alma sannan ya ibi ruwa iba sun ma na ƙazai da hu sannan sai ya ainihin sake hannun shi bi ma'ana da ya ebo ruwa haka sai kuma ya haka ruwan ya zuba saboda shafan kai zai yi ina fata an gane yawwa kalman qabada lokacin da ya riko ruwan qabdatan wannan tauhidi ne kawai karfafa zance ne zaka ce daraba zaidun amran darban darban na biyu tauhidi ne kawai ina fata an gane ko darabahu darban akala akalan ina fata an gane to summa qabada qabdatan min alma' da ya ebo ruwa sun mana ƙaza an naƙadu shi ne warware abu sai ya sake hannun shi sun ma masaha biha ra'asahu sai ya shafi kan shi wa uzunaihi da kuma kunnuwan shi sun maƙaba da ƙabdatan ukhra min alma sai ya sake kuma ebo wani ruwa kalmar iban ita ce a hausa amma a larabcin riƙewa ne kaga a hausa kuma ba a riƙe ruwa sai da ce ebowa ina fata an gane sai ce farasha ala rijihil yumna sai ya zuba ruwan a hannun shi a kafan shi na dama kalmar arrashu shine yayyafa ruwa ina fata an gane ta amma nan malamai suka fassara shi da zubawa wa fi na'alu kuma kafan nashi akwai takalmi kun tuna wancan hadisin ko wa fi na'alaini to kaga ya gane aliyu ya shi ma ya zo yana yi wa wasu ina fata an gane yawa yanda sayyidina aliyu ya musu haka yanzu shi ma tara mutane na musu thumma masaha biyadaihi sannan sai ya shafi kafan shi da hannayen shi sai ce yadin fawqal qadami ɗaya hannu yana kan saman kafan shi wa yadin tahta na'ali ɗaya hannun kuma yana ƙarƙashin takalmi to anan ga ɗaliban nahawu da aka ce thumma masaha biyadaihi sai aka ce yajin fauƙal ƙadami wa yajin tahtan na'ali haka yake a rubuce to a larabci ya halatta ka ce yadun fauƙal ƙadami wa yadun tahtan na'ali amma in ka ce yadin bilkasara ya zama badal ne na biye dai ina fata an gane to a takaice da wannan jumlar na ƙarshe sun sana'a bil yusra misal zalik sannan ya aikata abin da ya aikata a kafan dama haka yi wa kafan hagu malamai suka ce wannan jumla ta ƙarshe sun mata fassara guda biyu sun maganganu guda magana ta farko suka ce sun ma masaha sannan sai ya shafa biyadaihi da hannayen shi yadin fauƙa alƙadami ɗaya hannun na saman ainihin alƙadam wa yadin tatan na ɗaya kuma ƙarƙashin takalmi suka ce ɗayan biyu ne ko ya zama yana zuba ruwa ne yana ta shafa amma ba shafa ne irin shafan kai ba kun fahimci wani abin da kyau ko kuma ya zama kawai ƙarshen ma bai inganta ba kun fahimci wani abin da suka ce saboda me dalilin su na cewa bai inganta ba idan ana nufin shafa ne suka ce ba a shafa sai akan ko kufi ko kuma takalmin da ya rufe kafa gaba ɗaya irin sau cikin nan da muke sawa ba za ka yi shafa da shi ba don ba ya rufe kafa har zuwa idon sawu ina fata an gane sai dai ka yi shafa da takalmin da yake ya haura idon sawu kisa muke ba da misali da takalmin da ma'aikata suke sawa ina fata an gane ko kuma safa wanda yake mai kauri ba safa mai shara-shara ba mun yi magana rannan ko ga waɗanda suka tafi akan hukunci aljawrab safa tana shiga ciki dalilin su na cewa wannan ya zama ruwaya ce shazza suka ce hisham bin sa'adin ya saba wa sa'irin ruwati to a ka'ida kuma idan aka samu wani malamin hadisi da ya saba wa sauran malaman hadisi masu yawa a wajen ruwayan shi ta ce ruwayan shi ta zama shazza ina fata an gane ko kuma a ce masu su biyu ne ɗaya ya saba wa ɗaya sai aka ga ɗayan ya fi ɗayan ƙarfin hadda ya fi zama sika sai a ce wannan ruwaya ce shazza shesa mai a albaikuniya ya kamata wata ran mai dauran baikuniya a nan wurin tun da karatun hadisi muke ina fata an gane ya ce wa mayu khalif sikatun fi hilmala fashazu wal maqalubu qismani tala imamul iraki kuma a cikin alfiya ya ce wa shuzuzi ma yu khalifi sika fi hilmala fa shafi yu haƙaƙa a cikin alfiya a takaice aka ce ruwaya shazza ce a samu wani shi kaɗai ya kawo ruwayan da ta saba da ruwayan saura waɗancan sun fi shi yawa ko da matsayin su ɗaya ne ko kuma a su su biyu ne amma ɗaya fi ɗaya ƙarfin hadda kun fahimci wani abin da kyau yana cikin kashe-kashen hadisi da ifi an fahimci wani abin da kyau ana iya samun mutum ya roto hadisi shi kadai ba ma wanda ya san hadisin kuma a karba ya a dama dole ai idan ya zama suka in ba suka ba ne a ga hadisan ta malmatu nan ina fata an gane ya zama kai suka ne an amunta da ka ilimin hadisi an yadda da iliminka da karfin haddanka da amananka da adalanka duka waɗannan sharuɗa guda biyar to sai suka ce ka ɗauki imamu zuhuri ya ruwaito hadisi ya kai guda casa'in shi kaɗai ta farwaji da su a cikin tabi'ai kabba wanda ya ruwaito sai shi ke sa imamul iraki ya kawo shi a cikin baiti ya ce wa ƙaunin musulmin rawar zuhuriyu tis'ina fardan kullu haƙawiyu imamu zuhuri bari in baku wani misali ka ɗauki hadis na mal'amalu bin niyati duk cikin sahabbai kab ba wanda ya san hadisin ba sayyidina umar ba shi kadai annabi ya gaya wa hadisin duk sahabin da ya ji hadisin daga wajen sayyidina umar ne duk inda ka ga hadisi inna mal amalu bin niyyati ana aisha ana abu huraira ka ce wannan ba gaskiya bane ba dole an umar bin khattab ne ku rike wannan ka'idan da kyau duk inda ka ga an rubuta ka ce da akwai kuskure an umar ne duk sahabin da aka yi a zamanin annabi umar ne kaɗai san hadisi to ba wannan bane abin mamaki a cikin tabi'ai kaf babu wanda ya san wannan hadisin daga umar sai alƙama bin abi waqas al-laisi shi kadai sai na umar ya gaya a cikin kibaru tabi'ina a cikin tabi'ai kuma yan tsakiya ba wanda ya san hadisin kaf sai muhammad bin ibrahim taimi a cikin sigaru tabi'ina kaf ba wanda ya ji hadisin daga wajen ibrahim muhammad sai ainihin yahaya bin sa'id al-ansari daga kan yahaya bin sa'id al-ansari ne aka ji hadisin ya yadu sama da mutum 700 suka rawaito to ka kalli matakan daga annabi sai umar sai alqama sai muhammad bin ibrahim taimi ina fata an gane daga kan yahaya bin sa'id sama da mutum 700 suka ji hadisi to kaga wannan tafarrudi ne amma kowa ya kai ya tafarrudi kuma shi kadai ya san hadisin amma kowa ya yadda kuma gaskiya ne kun fahimci wannan abin da kyau to suka ce wannan karshen da yana shiga cikin babin sha wanda ba a karban shi babu nudu babun alwala maratan maratan sau ɗaya wanki kenan ko قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري كان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني زيد بن أسلم أنا طابن يسار عن ابن عباس tun daga in banda musaddad da ya zo a farkon hadisin nan da kan yahaya zuwa ƙarshe gaba ɗaya suna cikin kutubu sitta kaf ina fata an gane kala ya ce ala khubirukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ba zan ba ku labarin alaulan annabi ba fatawadda'a marratan marratan aka kawo ruwa ya alwala wanki da ɗaya komai sau ɗaya wanke hannu sau ɗaya kurkuren baki sau ɗaya shakan hanci wanke fiska wanke hannu komai sau ɗaya kun fahimci wani abin da kyau to a nan ne sai malamai suka ce malamai sun ittifaki kaf na musulunci ba su da saɓani wanki ɗaya a wurin alwala shine wajibi ina fata an gane idan kai wanki ɗaya zama ko ina ya samu ruwa alwalan ta yi wanki na biyu da na uku sunna ce mu'akkada ko sunna mustahabbiya bisa saɓanin malamai ina fata an gane shi yasa daga tun daga ƙawa'idi abin da ya sama za su yi maka wanki na biyun nan mustahabbi ne da na uku ƙari akan wankin farko sunna ce mustahabbiya kun fahimci wannan abin da kyau to me dalilin su gashi nan a hadisi suka ce wa'alam annahu ittafaqal ulama malamai sun ittifaqi ala anna al-wudu'a yujzi'u marratan marratan ala wala ya isa aka yi wanki da daya wa marratayn afdal wanki biyu shi fi falala wa abdaluhu salasan wanda yafi wannan kuma wanki uku uku ina fata an gane wa laysa ba'dahu shay'un bayan wannan ko babu wani abu wanki hudu bid'a ne babu rabin wanki kuma ko kai wanki ɗaya ko biyu ko uku ke sa za ga malaman fiƙi sai maka wanki sama da ɗaya maka ruhi ne haka suke kawo a cikin littattafanmu na fiƙihu alayyi halin dai wanki ɗaya biyu uku shine sunna sama da haka kuma bid'a ne wasu malamai sun ce ma haramun ne akwai daga cikin malamai akwai wanda ke cewa duk wanda ya wanki sama da biyu ya aikata haramun kuma Allah zai rubuta miki zunubi ina fata an gane baya halatta babun fil farqi bainal madmadati wal istinshaqi babun da ke magana akan alfarqu bi ma'ana alfaslu rarrabewa ko kuma rabawa tsakanin kurkuren baki da shakan hanci kun san mun ce idan annabi na alwala alaihi salatu wassalam idan ya ebo ruwa haka a tafin hannun shi zai sa rabi a bakin shi kurkuren baki ya rage kaɗan a hannu idan ya watsar da ruwan sai ya shaƙa hanci iba ɗaya aiki guda biyu shi muka yi ta karantawa don sai ya kawo babi ta babin da ke magana akan alfarku rabawa bainal madmadati wal shaƙi tsakanin kurkuren baki da shaƙa hanci ya halatta a raba ko bai halatta ba قال حدثنا مؤتمر قال سمعت ليثا يذكر أن طلحة حميد ابن مسعدة ما لمن كتب الستة عن بن بخاري سنفيد حديثه يتي قال حدثنا مؤتمر مؤتمر ابن سليمان كينا ما لمن كتب الستة دو سنفيد حديثه قال يتي سمعت ليثا يتي ناجي ليث ينا فدا na gaya muku wancan sa'ad yanci al-laith abin da zai zo maka shine laith ibn sa'ad al-faqihul misri to nan ba shi ake nufi ba akwai laif bin abi sulaim ina fata an gane malaman al'arba'a sun fidda hadisin wannan lais in banda muslim da bukhari amma hudun na duk sun fidda hadisin shi amma laif ibn sa'ad malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi an talha daga talha ibn musarrif kenan malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi an abihi daga baban shi to baban nashi abu dawud kaɗai fidda hadisin baban shi an gane ko an jaddihi daga kakan shi haka shi ma kakan nashi abu dawud kaɗai fidda hadisin shi akwai saɓani dangane da kakan nashi wasu ce sahabi ne wasu ce ba sahabi bane ba saboda hatta wurin sunan shi akwai saɓani wasu sun ce ka'ab bin amr wasu ka ce amr bin ka'ab ina fata an gane kala ya ce da khaltu على النبي صلى الله عليه وسلم ناشي قولين النبي صلى الله عليه وسلم بما نناكا مسا زيارة وهو يتوضأ ألوكة النبي نعرولا واو الحال كينا حالة كونه يتوضأ ألوكة نجي ديد ألوكة نسمع النبي نعرولا والماء يسيل من وجهه ولحيته ga ruwa yana gangarowa daga fiskar shi da gemun shi daidai lokacin yana ainihin a wanke fiska kenan ala sadarihi yana zuba akan kirjin shi fara'aituhu mahallu shahid sai na ga annabi alaihi salatu wassalam yafsilu yana rabawa bainal madmadati wal istinshaqi tsakanin kurkuren baki da shaka hanci wannan hadisin da ifi ne na fata an gane yau ku ja layi akan shi duk malaman hadisi ba su da sabani hadisin bai inganta ba kun fahimci wannan abin da kyau saboda shi talha da aka ce an abihi baban nashi majahul ne a wajen malaman hadisi ruwayatul majahul kuma marduda ba a karɓar ruwaya idan ya zamo daga wajen majahul an gane ko hadisin bai inganta ba suka ce babu hadisi guda ɗaya da ya inganta cewa an ga annabi yana alawala alaihi salatu wassalam ya yi kurkuren baki daban shaka hanci daban a lokaci ɗaya ke yin su to abin tambaya shine idan mutum ya zo ya alwala ya kurkuren baki daban ya gama ya zo shaka hanci daban mai hukuncin alwalan shi ban gane ko kun gane tambayan ba alwalan ta yi ko ba ta yi ba shikenan duk malamai suka ta alwalan ta yi amma ya khalafa wa sunna ya bar falala da yawa kun san ta yi daban an dace da sunna kuma daban ina fata an gane mutumin da ya zo ya sallah ya kabbaran harama ya sake hannun shi an gane ko sallan shi ta yi ko ba ta yi ba ta yi duk malamai sun ce sallan shi ta yi amma ya bar sunna ina fata an gane sunna shine kara sake hannu duk hadisin da aka ce annabi ya sake hannu a sallah hadisin karya ne ka gaya kowai amma mutum zai sa bakin gilas ya kare ƙungiyar shi ya kare ra'ayin shi amma wallahi tallahi karya suke ina fata an gane babu hadisi ɗaya tak da annabi ya kabbara ya sake hannun shi haka ina fata an gane annabi haka ke sallar shi kai ba ma shi ba imamu malik a cikin muwatta ya rawaito hadisi annabi ce inna ma'ashar al'anbiyayi umirna duk annabawa kaf da suka rayu Allah ya umarce mu in za mu yi sallah mu ɗora hannun dama aka hannun hau duk annabawa fa gaba ɗaya annabi ne kuma ya faɗa wata ran annabi yana tafiya a madina ya ga wani yana sallah ya saki hannun shi annabi zai kama hannun ya masa haka ya ga wani kuma ya ɗora na hagu akan na dama ya zo ya haka ya dawo da shi haka ya mishi haka sannan dukkan lokaci ya saki hannu a sallah kawai san zuciya ci san najeriya ba yadda 'yan siyasa suke kare haka ke kare wurin kare kungiya ma to abun yana daban takaici ya zamo ana mu'amalantar addini irin mu'amalan siyasa dan siyasa bai da kunya zai zo ya karya ya kare dan takarar shi da jam'iyyar shi da wanda yake so ina fata an gane amma bai kamata addini kuma a yi haka ba kun fahimci abin da kyau dole a ji tsoron Allah amma mun faɗa cewa in aka yi sallan sallan ta yi amma wallahi ka ce annabi ta yi wallahi za ka yi biyan jiran tashin kiyama a lokacin malamin naka kuma baya wurin zai ce ma ba shi yasa ka ba ina fata an gane Allah ya kiyaye Allahumma amin babun fil istinsar babin da ke magana akan al istinsar shakar ruwa a hanci da kuma facewa kusan na gaya muku idan aka kawo ɗaya ana nufin duka biyu yanci al istinshaku shine shakar ruwan to ba sai an kawo ɗayan ba in kuma an ci al-istinsar shine fecewa ba sai an kawo na farkon ba qala haddathana abdullah bin maslama abdullah bin maslama malaman kutubu sita in banda ibn majah duk sun fidda hadisin shi al-qanabi an malik ibn anas kenan ko yalla boy kenan ko imamu malik imamu darul hijra an abi zinad daga abi zinad shine abdullah bin zakwan an al-a'raj an abi hurairah duk kutubu sita sun fi da hadisin waɗannan da imamu na malik da abu zinad da a'araj da abu huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala yace annabi ya ce iza tawadda ahadukum idan ɗayanku zai yi alwala faleja alfi an fi hima'an ya sanya ruwa a hancin shi thumma liyansur sannan ya ainihin face قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع ابن الجراح قال حدثنا ابن ابي ذئب شين محمد بن عبد الله بن مغيره ابن ابي ذئب عن قارز دغ قارز بن شيبه بن قارز al-laythi al-madani cikakken sunan shi kenan qaris bin shaiba da abu dawud da nasa'i da ibn majah duk sun fidda hadisin shi matsayin shawarin malaman hadisi la ba'sa bihi idan suka ce la ba'sa bihi shine kaman sadukun shine mazhaban jamhuru amma ibn ma'in idan ya ce la ba'sa bihi yana nufin suka amma shi kadai ke da wannan ra'ayi hatta abokin shi Ahmad ibn Hanbal bai da wannan ra'ayi an abi ghatafan daga abi ghatafan an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace alaihi salatu wassalam istansiru marrataini wato ku shaki ruwa a hanci ku face sau biyu balighataini ku kai matuka wajen shakan da ainihin facewa au salafan ko sau uku ina fata an gane da wannan ne wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa da kurkuren baki da shaƙa hanci wajibi ne a wurin wanka da alwala shi ne ra'ayin mazahib da yawa cewa wajibi ne kurkuren baki da shaƙa hanci a wurin alwala wasu malamai suka ce a'a wajibi ne a wurin wankan janaba sunna ce mu'akkada a wurin alwala wasu malamai suka ce da wurin wankan janaba da wurin alwala duka wajibi ne wanne za mu ɗauka Sheikh bin Baz Allah mishi rahama ya tafi akan cewa wajibi ne yace saboda Allah ce faksilu wujuhakum ku wanke fiskanku haka ayan ta zo da annabi zo a aikace zai fassara ayan sai ya kurkuran baki da shaka hanci dan a fiskar su ina fata an gane amma a wajen malaman mu na fiqh suna cikin sunnonin alwala ko guda takwas ne ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغ... البغلاني كنا malaman kutubu sita sun fi da hadisin shi kalu fi akharin wannan hadisin abu dawud ya roto shi a wurin malamai dewa to sai ce fi akharin wato a cikin sauran malamai na dewa kun gane wani abin da shine ma'anar fi akharin a fi jama'atin akharin shi kutai ba wahidun minhum ya roto hadisi misali ta wurin malamai kaman ashirin ba zai duka ya kawo maka sunayensu ba sai ya kawo ɗaya sai ce fi akharin kalu gaba ɗaya sun ce haddasana yahaya bin sulaimin kun fahimci abin da kyau wanda yake tambaya ɗazu zai ce zan ba da amsa ce menene bambancin kala haddasani da kala haddasana idan malami ce kala haddasani to malamin nashi da ya gaya masa hadisin tsakanin su ne babu kowa lokaci ina fata an gane idan ce kuma kala haddasana ya faɗa ne akwai ɗalibai da yawa kun fahimci wani abin da kyau saboda amanan he sun bambanta maka yadda abin yake kala haddasani daga ni sai shi ba kowa kala haddasana a wajen majalisi ne muna da yawa Allahumma amin haddasana ya ibn sulaimin sadukun an isma'il ابن كثير سكا أنا عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال da asim da baban shi da kakan shi sahabin dukkansu malaman al'arba'a sun fidda hadisinsu abu dawud tirmizi nasai ibn maja ina fata an gane amma bukhari da muslim ba su fidda hadisin ba sai bukhari a cikin adabul mufrad an fahimci abin da kyau kale ya ce kuntu wafi da banil muntafik yace na kasance a cikin tawagan banil muntafik in aka ce wafi ana nufin rasulul qawm wanda aka aike shi dan aika ina fata an gani shine wafi to ya kasance wafi na banil muntafik kamar shine jagoran tafiyan tawaga ce ta banil muntafik shi al muntafik din nan kakan laqit bin sabra ne kakan wannan sahabin ne shine banul muntafik ban gane kun gane ba su kasan laraba za ce banuwa ne annabi ba banu hashim bane hashim ba kakan shi bane ba yanzu kun gane abu in sun ce banuwa ne zuriyan wane shine ma'ana abu zuriyan gidan wane kisa annabi ya ce wasafa ni min bani hashim Allah ya zaɓe ni daga cikin banu hashim to shine yace ya kasance cikin tawagan banul muntafiq ai kaman ƴaƴan muntafiq kakansu ne kuma shine jagora au fi wafdi banul muntafiq ko kuma a bani ne jagora ba ina cikin tawagan banul muntafiq da aka aike su madina wurin annabi sun karbi musulunci ne ina fata an gane sai suka tafi madina suka tafi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce muka tafi wurin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam tafiya ce ta farin ciki don wani bai taba ganin annabi ba a ce an yi tawaga an tura su madina kana ciki ya za ka ji za ka je kai ido hudu da annabi ina fata an gane to shi ne ya ce kala falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da muka iso wurin annabi alaihi salatu wasalam muka iso gidan shi kenan falam nusadifu fi manzilihi sai aka yi rashin sa'a ba mu same shi a gida ba in an ce sadafahu bi ma'ana wajadahu ya same shi falam nusadifuhu ba mu same shi ba fi manzilihi a gida ya fita kenan annabi yakan fita in ma ko ziyara ko kuma ya tafi bayan gari wani abu ko ya tafi maslahan mutane ko ya tafi wa'azi sai ce wa sadafna aisha ta ummal mu'minina sai muka samu nana aisha uwar mummunai duk mata annabi sunansu ummul mu'minin ina fata an gane kala kuma wannan taken fa Allah ne ba su cewa matar annabi hukuncin ta hukuncin mahaifiya Allah ne ba su wannan matsayin yasa haramun ne kowa ya aure su za su faɗi da annabi a gidan aljanna ina fata an gane to sai ce muka samu nana aisha muka gaishe ta mun zo wurin annabi ta ce annabi baya nan kala mai ba da labari ya ce laƙib ya ce fa'amarat lana bi khaziratin ya ce ta yi umarni aka shirya mana khazira in an ce khaziratin da larabci wani irin abinci ne nama za a samu lafiyayye ina fata an gane kama a shekarun baya a najeriya ko a banda yanzu sai gidan wani da wani wani ne kwanaki yake tambayan wani wani wani kilon nama taron zana cin naman ne ya ce shi wallah ya manta ma ana cin nama har ma tambayin kudin kilon nama ake ce wani baka da matsala Allah sauwaƙe to in aka samu nama sai a yayyanka shi yanka ƙanana ƙanana da yawa a zuba a tukunya a zuba ruwa da duk kayan haɗi idan ya dafa ya zama kaman abin nan ya sunan shi ne kamar farfesu haka to sai a kawo tsaki kuma a zuba yadda ka san gwate kamar da ake amma shi gwaten nama ne wannan ka taba cin gwaten nama to shi ne khazira din nan ina fata an gane na na aisha ta iya taron baki ko yauwa gashi an zo gidan annabi ga gwaten nama a ga wannan riban da yawa sai aka shirya mana khazira fasuni atlana wato aka shirya mana shi kala shi mai magana ya ci bayan mun ci mun take cikinmu wa utina bi in sai aka zo mana da kina kina shine kaman dish ina irin tangaran din nan wanda ake zuba abinci to shi ake cewa kina ina fata an gane bayan mun gama cin wannan gutan naman sai kuma aka kama na wani tangaran walan ya kurkute ba alkina'u a ruwayan utaiba shi bai ce kina'u ba wal kina ya ce ma'anan kina a tabaku shi ne dai tangaran fihi tamrun an zuba dabino a ciki ka san an cira ma ana so a ci dabino ina fata an gane wato babu wanda ka annabi karamci saboda shi karimi ne haka kuma duk wanda ke tare da shi ma karimi ne ina fata an gane shi yasa aka ce anal mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktadi in za karka tambaye mutum ya yake kalli su waye abokan shi kawai ina fata an gane to sai zanto nana aisha ya ta san yadda annabi ke taron baki bayan ta ba su gwatan nama sun ci sun koshi aka zo musu da attaba fihi tamru da wani tangaran kuma akwai nama a ciki yace bayan mun ci dabinon nan muna zaune thumma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya dawo da annabi ya zo faƙala sai ya ce yana ganin su aka gaisa ya ce hal asabtun shay'an shin kun samu wani abu an kawo muku abinci ya rasulallah alaihi abdul salatu wa abin bai fara tambaya kun ci abinci ba daga ina kuke me kawo ku na yi bizi ban da lokaci annabi baya wannan abu ko sun ce saura minti biyar a sai mun ƙarisa hadisin nan ko an gane ko hal asabtun shay'an shin kun samu wani abu da ka ga bako abin da zaka fara ka ci abinci ka sha ruwa amma ba daga ina kake ba me ka zo yi ya baka min waya ba aw umira lakum bi shay'in ko kuma an kawo muku wani abu an yi umarni da a shirya muku wani abu kala yace kulna na'am ya rasulullah muka ce eh ai mun ci mun take cikin mu ya ma'aikin Allah kala yace fa bainama nahanu ma'a rasulillahi julusun alaihi salatu wassalam yace annabi ya zauna muna cikin wannan halin muna zaune ana tattaunawa ana hira muna mishi tambaya na ba mu amsa id da fa'ar ra'i ganamahu ila al-murad sai ga wanda yake annabi kiwo ya dawo ya koro dabbobi ila al-murahi zuwa almurah in aka ci almurah da larabci a ba garke ba turki inda ake ɗaura dabbobi a bayan gari haka inda suke kwana in aka dawo da yamma ba can ake kai su ba har a ɗan kunna musu wuta suna jin ɗumi yanzu ana yi kuwa su kansu dabbobi su ana cikin zamanin tinubu to sai aka to amfanin gona ma 'yan uwa ana gadi ana kwana balle dabbobi sada bala'i da muke ci mutum ya yi noma wasu ya kwana kuma yana gadin amfanin gonan shi in ba ka ba za a ebe mishi ina fata an gane to ya ce muna cikin wannan halin idda fa'ar ra'i gana mahu sai ga mai kiwo ya koro dabbobin shi dabbobin da annabi ne fa ilal murahi zuwa ga ainihin wurin da ake ɗaure su inda suke kwana wa ma'ahu sakhlatun yana riƙe da wata 'yar jaririya da aka haifa a rana a wurin kiwo shine sakhlatun suka ce aka ce sakhlatun yana ɗaukan ɗan akuya ne ko kuma ɗan tinkiya ɗayan biyu sannan mace ne ko namiji duk sunan shi sakhlatun ta ya'arun yana irin kuka ɗin nan kuka na jariri faƙala sai annabi ya ce da shi ma wallatta ya fulan ya fulan me aka haifa maka me aka samu an samu karuwa ne me akuwan ta haifa ko mai tinkiyar ta haifa kaga har dabbobi annabi na tambaya suke ciki shugaba mai adalci kenan alaihi salatu wassalam kala sai ce bahmatan an haifa mana bahmatan mace kalman bahmatun yana daidai da sahlatun a wajen wasu malamai malaman lugga suka ce kalman bahmatun shine jaririya na akuya ko na tinkiya wasu malamai suka ce saklatun jariri na akuya bahamatun jariri na tinkiya amma alfaris ya ce duk abu guda ɗaya ne ina fata an gane jam'in su buhum ina fata an ko bahamun kala ya ce fazbah lana makana hashatan to tun da an haifi guda ɗaya yanzu kamo wata guda ɗaya kuma ka yanka mana ina fata an gane lalle bakin nan za su ci nama ya ce tun da an haifi guda ɗaya kamo guda ɗaya ka yanka mana fasbah lana yanka mana shatan akuya makana ha a madadin wacce aka haifa ɗin nan me yasa wato dabbobin annabin guda ɗari ne to ƙa'idan shi kuma ya ce baya son su wuce ɗari da an haihu sai a kamo ɗaya a yanka ina fata an gane saboda shi annabi bai so ya tara duniya to dabbobin nashi ne guda ɗari ne cif ya ce daga wannan ba za a ƙara ba dabbobi ɗari to da an haihu sai a ci a yanka guda ɗaya kuma a yi sadaka da nama an gane ko aka yanka nama aka rarraba nana aisha ta ce baka bar mana komai ba duk ka raba mutane ya ce ai wanda na raban shine namu wannan kan za a ci ne a yi kashin shi ce wannan da na raba din shine namu din ina fata an gane alaihi salatu wassalam ثم قال لا تحسبن مالا سورا منتي نو na ba zai kada su ba dai mu kwana cikin hadisin nan na sun makala la ta hasiban na walam yaqul la tahsaban sai mai ruwa ya ce annabi ya ce la tahsibanna kar ka yi zaton walam yaqul la tahsaban wato anan ka san a larabci da yahsibu da yahsab duk abu guda ɗaya ne ko da a wajen malaman kira'a ga aran ma malam Musa yana nan shi yasa ko da in kana karanta wailul likulli humazatin lumaza ya halatta ka ce ya hasabu anna malahu akhlada ko ka ce ya hasibu anna malahu akhlada kawai bambancin ruwaya ne haka ne kuma Allah jamilu to sai suka ce annabi sai ce la tahsibanna ya amfani da kasra mai ruwaya sai ce walam yaqul la tahsabanna annabi bai ce la tahsabanna ba ba fataha ba kar ka canja annabi magana la ilaha illallah wata sahabbai suna da abun tsoro mala duk abin da annabi haka suke so a yi shi ɗari bisa ɗari ba canji kai kuma ka zo kai ta kwane-kwane kai dole sai ka gyara ina fata an gane idan fa aka ce yaka aka ce taho aka ce zo duk abu ɗaya ne to idan annabi ce zo haramun ne ka ce ya ce taho haramun ne ka ce ya ce yaka sahabbai ba su yadda ba sai ka faɗi yadda ya faɗa ina fata an gane Allah ƙara musu yadda ya ce an namin ajilika da bahanaha kar ka ɗauka saboda kai muka yanka ta ya ce lana ganamu annabi ce muna da dabbobi mi'atun guda ɗari la nuridu an ta zida ba ma so su karu iya ɗarin muke so cip cip ba ma so su karu kaga a najeriya mutum ya shekara tamanin yana tafiya da ƙyar yana layi amma yana ta'azabtar da mutane yana ta tara duniya yana ta tara duniya shi kanshi bai san me zai da shi ba da yatsa ɗaya ka tura shi wallahi ya faɗi ina fata an gane wani mutum ne can haka yake to in ban da rashin imani me zaka da duniyan nan ka yi shekaru ka tara ka tara har yanzu ba koshi ba Allah ya sauwaje ya ce fasbah maka to fa'iza wallada ra'iya bahmatan idan wata daga cikin dabbobin ta aihu ta haifa mana jaririya zabahana makana hashatan sai mu yanka wata akuya a madadinta sai ce kala ƙultu ya rasulallah sai na ciya ma'aikin Allah in ji shi wannan sahabin inna li imra'atan an ci gaba da hiran da ake da annabi kenan zai bada labari wata gaban da ta dame shi ya ce inna li imra'atan ya rasulallah ina da mata wa inna fi lisaniha shay'an amma matan nan akwai harshe in na faɗe za ta faɗi goma an gane ko shine wa inna fi lisani ha shay'an a harshen ta ka kowane abu ya'ani albaza ga ta da tsiwa ga ta da rashin kunya ga ta da musu ina fata an gane duk abin da ka faɗa tana da amsan shi haka matarsa take kala sai annabi ya ce faɗallika to ka sake ta bana dole sai ka zauna da ita ne fatsalliki ha ya ce ka sake ta to kaga a wannan gaban ya ce izan in dai haka take kawo ka sake ta to kada ka kuskura ka ba wani shawara ya sake matan shi annabi yana da wannan iko amma kai a ka maka shawara ka ce kai ka sake ta wallahi haushinka ma zai ji wanda za ka ce saki matarsa sai dai ɗan da ka haifa wannan kana da iko ce sake ta in ni na haife ka amma in akwai wani dalili na addini ba ba kawai son zuciya ba ba ta son Allah ba ta son manzon Allah ko tana wulakanta ina gane iyayen shi misali ina ba haka kawai wani ra'ayi irin naka ba an gane ko idan mutum baban shi ce sake matarsa ko bai da wani dalili ya halatta ya sake ta ba shi da kowane dalili da Allah da annabi za su karba kawai saboda iko shi ya haife ka ce in dai ni na haife ka sake ta ya halatta a sake ta an yi sabani ko ku kuka yi sabanin fa amma malamai amsa guda ɗaya suke da ita to ana annabi ya ce fatallika ha izan in dai abin da ka faɗa matanka harshenta ba shi da birki to kawai ka sake ta ya za a kare sai wani sati insha Allah Allah ma jina fi man hadaita wa afira fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم